فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya. ‘Yan uwa za mu ci gaba da karatu ne, insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya. Wallafar babban malami a Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah ya ji kamalin da rahamarsa. uwa idan ba a manta ba a darasi na ƙarshe mun fara karatu ne a cikin littafin inda muka karanta matanin hadisin hadisi na farko hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ƙara masa yarda wannan shahararren hadisin da aka fi sani da hadisin innamal a'malu binniyat mun karanta shi mun shiga bayani a cikin sharhin da malam Sheikh Salih Al-Uthaymeen ya rubuta mun tsaya a daidai inda malam yake a yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam haka ne ko yawa malam yace fadin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa kadai aikin da ake la'akari da shi a bada lada a kansa ko kuma aikin da ake la'akari da shi Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi a matsayin aiki karɓaɓɓe bin niyati shine aikin da aka yi shi da niyya wa inna ma kuma kaɗai li kullum ri'im kowanne mutum yana samun yana mallakar manawa abin da ya niyata ne a cikin aikinsa malam zai mana sharhin waɗannan jimloli da muka karanta insha Allah ta'ala قالت لهذه الجملة من حيث البحث جهتان waɗannan jimloli da muka karanta innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa mala yace waɗannan jimloli ta fuskar bincike na ilimi za mu kalle su ne ta fuskoki guda biyu na takallamu awwalan ala ma fiha min al balaghati malaita za mu tattauna za mu magana ne a kansu waɗannan jimloli a karan farko mu kalli abin da ke cikin jimlolin na balaga ma'ana malai na sai fito mana da fasahar da ke cikin waɗannan jimloli guda in aka ce balaga yan uwa kamar yadda muka sani sai ne daga cikin ilmomi da ake tsanantuwa da su wajen koyon larabci haka ne ko yawwa duk ɗalibin ilimi kamun ya koyi larabci zaka ga akwai nahau wanda shine uwa za a ce ko da cikin ilimin larabci sannan sai sarf wanda kusan tare suke da ilimin tasrif da nahu kusan abu abu ne guda ɗaya tare da cewa da shi nahu yana lura ne da mai ƙarshen kalma shi kuma tasrif yana kallon mai jujjuya kalma ko yawwa to sai ka ce balaga in ka ce waɗannan guda biyu sai balaga shi kuma balaga yana la'akari da fasahar kalma ko fasahar zance da yadda za a fito maka da zance ka ji shi da daɗi yana fita daga bakin mai shi eh ka san akwai zancen da idan ka ji shi idan aka fara shi ba za ka so a daina to akwai balaga a cikin sakin da ilimi ne mai zaman kansa daga cikin ilimin larabci wanda ya fara kirkiro ilimin balaga kusan dai malaman larabci sun ɗan yi saɓani akan wani ne wasu ka ce imamul jahiz ne aljahis ya fara ikro ilimin balaga wasu kuma suka ce a a imamu sibawaihi ne eh an san sibawaihi ko wannan sananne ne wasu suka ce shi ya fara kirkiro ilimin balaga wasu kuma suka ce a abdul qahir ne al-jurjani Abdulkahir Al-Jurdani shi ya fara kirkiro irin balaga a cikin littafinsa mai suna Asrarul Balaga. Eh Asrarul Balaga. To ala ayyati hal dai ilimin balaga ɗaya ne daga cikin ilimoma masu matuƙar amfani ga ɗalibin ilimi ya karance su dan zai taimaka masa wajen jin zaƙi da zauƙi na Alƙur'ani idan yana karanta shi. Dan babu abin da ya kai Alƙur'ani cike da balaga. eh shi sa akwai malaman ma da suka zauna kawai suka rubuta littattafai don su fito da balagar da ke cikin alkur'ani yan uwa to mala yace wannan jimloli guda biyu idan zamu kalle su ta fuskar balaga wannan irin ilimi ya kamata mu cire ta fuskar balaga shi balaga gaba ɗayan sa gini ne akan wasu abubuwa guda uku akwai ilmul ma'ani ilmul bayan da kuma ilmul badi wannan sune balaga ko guda uku al bayan sai al ma'ani sai al badi' duk wani kare kaina da kai komo da za ka yi a cikin balaga waɗannan abubuwan guda uku ne. Tumala ya ce za mu kalli waɗannan jimloli me suka ƙunsa na balaga. Ya ce faƙauluhu faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ce innamal a'malu bin niyyat. Ya ce fihi min aujihil balaga. A cikin wannan jimlar idan muka kalle shi ta fuskar balaga akwai albalaga akwai alhasru akwai abin da malaman balaga suke cewa alhasru hasr shine takaita zance ko takaita hukunci akan abin da aka ambata bar dai mu ji abin da malai yace huwa isbatul hukmi fil mazkuri wa nafyuhu amman siwahu al hasr shine ka tabbatar da wani hukunci akan abin da ka ambata sannan ka kore shi akan da abin da ba shi ba amma wannan ba za ku fahimci shi ba sai na ba ku misali eh misali in ce a misali in ce mutum biyar ne akwai mutum biyar a masallaci akwai mutum biyar a masallaci sai kuma in ce mutum biyar ne kadai a masallaci wannan jimlolin na guda biyan uwa akwai bambanci ko babu da na ce akwai mutum biyar a masallaci zai iya ɗaukar sun fi haka haka ne baya nuna takaicewa amma idan nace mutum biyar ne kadai a masallaci ne nake ne nake so in ce su kadai ne to alhasar kenan ka takaita hukunci akan abin da ka ambata kaga duk wanda ba mutum biyar nan ba na cire shi daga cikin me hukuncin abin da na ambata haka ne to sai mu dawo karatu mala yace wa tariqul hasri hanyar da zaka gane a takaita hukuncin ko shine inna innama innama da ta zo cikin jimlar li'anna innama saboda mala yace ita innama tufidul hasra tana fa'idantar da takeicewa dama akwai abin da ke ce musu adatul hasri adatul hasri shine kamar na'urar da ake takeicewa da su to daga cikin mafi girman su akwai innama eh in dai kace in dai kaga a larabci aka ce innamallahu ilahu wahid abin da ake nufi kadai Allah madaukakin sarki Allah ne shi shi kadai akwai wani Allah bayan shi? Babu. Bayani ya fito ko? To ita ce inna ma wannan. Duk inda kaga inna ma alhasru kusan ita ce ummul bab din ma. Daga cikin alhasru akwai taqdimu ma haqquhu ta'khir. Gabatar da abinda kamata ya a jinkirta shi misali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka. asalin zancen shine na abudu iyaka wa na abudu wa nasta'inu wa nasta'inu iyaka an gane shi ne asalin zancen sai aka gabatar da wancan iyaka na abudu a ɗauko abin da ke farko a dawo da shi farko shi ma hasar ne yana ta kai yana nuna babu wanda zamu bautata wa duk duniyar nan sai wa sai Allah madaukakin sarki shi ma hasar ne hasar ne Yusuf Mala yace fa idza qulta gashi ne zai baka misali a larabce idan ka ce zaidun ƙa'imun zaidu a tsaye yake zaidu a tsaye yake wannan baya nuna cewa kuma amur ba a tsaye yake ba baya nuna cewa bakar ba a tsaye yake ba ba haka bane amma ka ce inna ma zaidun ƙa'imun kadai zaidu ne a tsaye ina fata an fahimta wa kullu ma siwa zaidin lam yakun qiyaman ina fatan fahimta duk wanda ba zai da bai kasance mai ba a tsaye ina fatan fahimta yawa yawa to shine abin da malai yake nufi yace fa idza qulta zaidun qa'imun fa hadha laysa fi hasr wannan babu takaita hukuncin a cikin sa wa idza qulta amma idan ka ce inna ma zaidun qa'imun kadai zaidi ne kadai a tsaye fa hadha fi hasr to wannan akwai takaita hukunci akan me nuna lalle wanda yake a tsayen nan mutum ɗaya ne shine zaidu wa annahu laysa illa qa'imun zaidu bai kasance ba kawai sai a tsaye وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هكذا كما فدن سيرا da aminci tsar tabbata a gare shi da yace wa inna ma li kulli imri'in ma kun ga an maimaita mai wa inna ma din ko kadai li kulli imri'in ga kowa wannan ladin da take da take cikin kullu ana tana ce mata lamul mulki ma'ana mutum yana mallakar yana samun abin da ya niyyata ne kadai an gane abin da ka niyyata a cikin zuciyarka babu abin da zaka samu in ba shi ba abin nufi idan ka zo za ka yi aiki na ibada sai ka niyyaci yin wannan aikin za ka yi shi ne don Allah za ka sami mai lada za ka yi shi ne ba don Allah ba don wani ya gani ya yabe ka don wani ya gani ya ce ka iya wannan za ka sami mai alaki ina fata an fahimta to wannan shi ne kalmar wa inna malikul mar'i ma take nufi malai cewa fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma a cikin faɗinsa tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da ya ce wa man kanat hijratuhu li duniya wanda ya hijira dan duniya yusibuha da zai sami ita duniyar aw imra'atin ko kuma yayi hijirarsa ne dan wata mace yankihuha da zai auri ita macen sai annabi ya ce fa hijratuhu sakamakon abin da zai samu na hijirarsa ila ma hajara ilai yana ga abin da hijira domin sa dan me hijira ba don duniya ba idan ya iya samun wannan duniyar ladansa kenan ba don mace aure ta ba idan ya iya samu ya auri wannan mutum ba a kasa shi ba to shi kenan ya samu ladansa kenan an gane idan ko ya je ya yi hijira don ya auri mace sai ya je tara an kasa shi na samu wannan da ya fi shi ya ga ya bi babu kenan ko an mai tuziro eh ba mace ba lada ina fata an fahimta to me a cikin balaga na wannan mala yace min al balagati daga cikin balaga abin da za mu ɗauka a nan shine ikhfa'u niyyati man hajara lid dunya shine ɓoye niyyar wanda ya hijira don duniya ba amma ambace ta ba ga yadda abin yake li qawlihi saboda faɗin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira domin sa ku kalli farkon jimlar man kanat wa man kanat hijratuhu liduniya yusibuha ko aw imra'atin yankihuha wanda ya hijira dan duniya da zai samu duniyar ko dan mace da zai aure ta da aka tashi ba da amsar sai aka ce fa hijratuhu sakamakon hijirarsa ila mame hajara ilai yana ga abin da me yasa ba a ce sakamakon hijirarsa yana ga duniya da mace da zai aura ba an gane sai aka ima ambata duniya gaba daya aka iya ambata mace gaba daya akwai balaga a cikin nan wajen kun san mai balagar ciki kaskancin duniya da haƙararta ba ta kai ma ambace ta ba an gane wai ba ya ce idan na rena kasuwa ko sautu ba ne mata shi ne abin da ke ciki ba ta ma kai ambace ta ba ka san sai ma mutum ya isin kana magana karin ƙasa shi ko idan ma mutum bai isa ba za ka kana magana ma kawai sai dai ka rinka wasu ko wani bai ma kai ka ambace shi ba to wanda ya hijira don duniya da zai same ta ko don macen da zai aura sakamakon hijira sai na ga abin da hijira domin sa kawai ba ma za a ce don duniya ba ba ta kai ambace ta ba saboda kasancin duniya mala yace walam yaqul ila duniya yusibaha Allah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai ce a zuwa ga duniya da zai same ta ba wal fa'idatul balagha fi dhalika mala yace fa'ida ta balaga a ciki shine tahqiru ma hajara ilayhi kaskantar da da wulakantar da abin da shi mutum ya hijira domin sa shine mai ila ilayhi hadha rajul abin da mutum wannan mutum ya hijira domin sa ai laysa ahlan li an yuzkar bai ma kai a ambace shi ba bal yukanna anhu bi qawli bar sai dai a masa kinaya kawai kinaya kawai za a ce mai ila ma hajara ilayhi zuwa ga abin da hijira domin sa saboda duniya a wajen Allah maɗaukakin sarki yan uwa ba komai ba ce. E duniya ba komai ba ce. E wai mai magana ya ce a duniya a zal min zali. E duniya ta fi kaskantacce kaskantattuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lauka na duniya tusawi inda Allah janaha ba'uba ma saqal kafiru sharbata ma idan da a ce duniya ta kai gwargwadon gwargwadon yan uwa fuffuken sauro wajen daraja fuffuken sauro duk faɗin duniya da abin da ke cikinta da walagwalen da ke cikinta da dukiyar da ke cikinta da rijiyoyin man da ke cikinta da motocin da ke cikinta da duk wani abin da kake gani na alatu da ƙawa Allah ya ce abin da ke cikin duniya idan ya kai daraja ta fuffukin sauro a wajen Allah ma saqal kafiru sharbata ma wallahi kafiri bai isa ya sha makura ta ruwa ba me yasa kan kafiri yana walawa yana kaiwa da komowa a cikin duniya ya ji daɗin duniya wani kafirai da yawa ma'ai sun fi mu jin daɗi ko me yasa suke jin daɗi a cikin ta saboda duniya ba komai bace wajen Allah Allah baya kaunarta shi sa sai ya bari maki wanda yake cewa shi uku dan uwan fahimci wannan sai ga wanda ya fi kowa arziki a duniya musulmi ne ba musulmi bane wanda ya fi kowa arziki a duniya kafiri ne arne ne na biyu na uku duk za ga ba musulmi bane dukkanin su gaba ɗaya me yasa Allah ya ba su kai kana ji idan da Allah madaukakin sarki yana son wannan abin zai hana masoyansa masu kaɗaita shi kullum ya ba masu cewa shi shi uku ne abinda Allah ya fi kishirka da shi duniya ba komai bace to tunda duniya tana da wannan kaskancin me masu an ambace ta saboda ka saboda balaga irin ta manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare sai kawo da kai sai kuma fa hijratu ila ma hajara ilai hijrarsa tana ga abinda hijira domin sa ba ma za a ambace duniya ba ta kai ambace ta ba ɗan uwan fahimci wannan ko yawwa wa qawluhu sannan faɗinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce man kana hijratu ila Allah wa rasulihi amma wanda ya hijira zuwa ga Allah dan ya je wajen Allah dan ya je ya cika umarnin Allah madaukakin sarki ya kuma je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taimaka masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce aljawabu jawabu anan shine fa hijratu ila Allah wa rasulihi kun ga nan wajen sai aka ambace me amsar ko aka ce fa hijratu ila Allah wa rasuli kun ga ba a ce faizaratu ila ma hadara ilahi ba eh sai aka ƙara ga masa dan nan kuma ya gane cewa zuwa wajen wa zai je ila Allah wa rasuli kaga ba karamin abu ne ko sai ka ƙara shauki ka ƙara tare sai ka ƙara himma an gane sai aka ambace shi nan karara aka sarraha su bale ce fa zikruhu ambatan Allah da manzansa a wannan wajen tanwihan bi fadlihi dan a faɗakar a ja hankali ga falalarsa ne. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Amma wanda ya jira dan duniya da zai same ta ko dan wata mace da zai aure ta aka ce sakamakon hijira tana ga abin da ya jira domin sa. Walam yaqul ila dunya yusibuha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce sakamakon hijirarsa yana ga duniya da zai same ta ba a wi mar'atin yankihuha sakamakon hijirarsa yana ga macen da zai aure ta ba li anna fihi tahqiran li sha'ani ma hajar ilayhi saboda a cikin wannan akwai kaskantarwa da wulakantarwa game da sha'anin abin da ya hijira domin sa din wa hiya dunya wal mar'a sune duniya da mace dan uwan fahimci wannan da kyau ko wannan akwai balaga ko babu akwai balaga malai ce amma min jihatil li'rab amma kuma idan muka dawo ta bangaren li'irabi yanzu malam ya ba balaga kenan ya dawo li'irabi ya dawo na hau kenan yanzu ta bangaren li'irabi me li'irabi me li'irabi eh da wasu aka ce li'irabi sai ka ce me me li'irabi me suke ce masa da Hausa ba haushe yana da li'irabi ne ba haushe ba shi da li'irabi ibalarabi ne kadai ke da li'irabi ma a duniya duk yaren duniya ba yaren da yake da irabi sai balarabi shi shi kadai eh shine taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati alayh shine canzawar karshen karshen kalma saboda wani amil da ya shiga cikin kalma misali a larabci muhammadu wani lokaci sai ka ce muhammadu wani lokaci sai ka ce muhammada wani lokaci sai ka ce muhammadi ba haka bane to wannan du da da da dai din shine me shine al-i'rabun hadha muhammadun ra'aytu muhammadan marartu bi muhammadin an gane to shine al-i'rabun ƙarshen ƙarshen kalma bai canza ba duk ba Muhammadu bane amma a Hausa ba Muhammadu ya zo na ga Muhammadu na wuce Muhammadu Hausa ba ni ba su da irabi to malam zai dan fito maka da wasu abubuwa ne na irabi wannan sai dai mu dan yi shi a gurguje a wuce saboda kada ya tsayi fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace innamal a'malu binniyati kadai aiki yana tabbata ne da niyya yace mubtada wa khabar wannan innamal a'malu binniyya mubtada ne da khabar eh al a'malu mubtada an niyatu me khabar nasa khabar nasa mala yace al'amalu mubtada wa niyatu khabar eh ba dai sun fara bayani ba saboda kada mu shiga wani abin na daban wa inna mali kulli mri'in ma nawa haka nan fadin sa wa inna mali kulli mri'in nawa shi ma aidan mubtada ne wa khabar shi ma dai again mubtada ne da khabar din sa lakin anan wajen qaddama al khabar al mubtada'i sai dai anan annabi ya gabatar da mubtada akan khabar an gabatar da khabar akan mubtada ka'ida abin da ake kira mubtada shine abin da ake bude zance da shi abinda zaka fara magana da shi shi mubtada ismun marfu'un ko fi awwalil kalima fi awwalil jumla haka suke ce masa ismun marfu'un fi awwalil jumla shine suna ne kuma mai rufa'a da yake zuwa a farkon jumla shine mubtada misali ka ce Muhammadu kyakkyawa ne da me ka buɗe kalmar jumla taka Muhammadu to shine shine mubtada din to da kace Muhammadu ne ka bada labarin Muhammadin da shi shine kyakkyawa ne shine khabar din nan an gane to sai aka sai aka fara gabatar da khabar sannan aka kawo me mubtada a jumla ta biyu kenan wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ma nawa sai mala yace a لأن المبتدا في في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو manawa manawa shine mubtada din an fahimta mutaakhir aka jirkinta shi wannan ana yi a larabci ko ba matsala insha Allah ta'ala qala yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wata kaida ce ita ma zai baka tanawu anan wajen wanda ya hijira zuwa ga Allah da manzansa sakamakon hijira yana ga Allah da manzansa sai malai yace hadhihi jumlatun shartiyatun wannan jumla ce ta shar'i akwai jimlar da malamai suke ce mata jimla ce ta shara'i yadda zaka gane jimla ta shara'i zaka akwai shara'i a cikinta idan ka zo karatu zan baka kyauta kace da kace da danka kana so yi karatu idan ka je makaranta zan maka kyauta wannan menene shara'i shara'i kaga idan ka je makaranta wannan shara'i ka sa ko za ka ba shi kyauta a masharɗin sai ya yi mai sai ya je makaranta. To ita kuma jumla shar'iyya tana da wasu abubuwa guda uku. Na farko, adatu sharɗin ɗin, sannan fi'ilu shar, sannan jawabu sharɗi da za'u. Dole sai an samu ɗannan abubuwan guda uku. Idan maka duba baka ga ɗaya daga ciki ba to ka bincika ko an goge shi ko yana gaba, amma dai akwai dole. Akwai adatu shar'i abinda ake ƙulla shar'in da shi misali da nace idan ka je makaranta me ya adatu sharri a nan wajen idan idan shine adatu sharri din na'urar da ake kulla sharrin da ita me fi'ilu sharrin aikin da na sanya sharrin shine ka je makaranta yawa to me amsar da sakamakon sharrin fa zan baka kun fahimci sharrin mu kuma cikin karatu Mala ya ce, adatu sharɗi fiha, a wannan jumla adatu sharɗi a cikinta shi ne man, man kana hijiratuhu wanda, wanda, kaga shi ne adatu sharɗi ɗin ko? Kanat hijiratuhu, wannan shi ne fi'ilu sharɗi. An gane aiko? Shi ne mala ya ce, wa fi'ilu sharɗi kanat ɗin, kanat hijiratuhu, shi ne fi'ilu sharɗi. Wa jawabu sharɗi amsa shar'i suna cewa jawabu shar'i ko kuma jaza'u duk suna faɗa shine me fa hijratuhu ila Allah wa rasuli annabi yace wanda yayi hijira dan Allah ko zuwa ga Allah da manzansa sakamakon hijirarsa yana ga yana ga Allah da manzansa shar'i ne ka'ida wanda zai samu sakamako sai wanda ya hijira zuwa gawa Allah da manzansa ina fata an fahimta ko da ka yi hijira amma mutum ya yi hijira ne ba zuwa ga Allah ba ba zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan ina hijirarsa babu ita babu ladan da zai samu saboda me saboda akwai sharadi dan wannan fata an fahimci wannan yawwa malai ce haka zana qulu fi irabi qawlihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba shi ma wannan haka ne eh shi ma wannan sharadi ne ko wanda yayi hijira dan duniya ya same ta shi ma wannan me sakamakon hijira sai na ga abin da hijira domin sa shi ma irin wannan irin wancan ne ko yawa shi ma akwai adatu sharti akwai mai fi'ilu sharti akwai jawabu sharti wa jazaa'u sai ma lati amma fil lughati kai ba ayin ba ban lugha ba sai kun san ɗaya daga cikin biza ta malam al-usaimin mutum ne da yake Allah madaukakin sarki masa baiwa ta tafannun duk inda ya shiga zai zai rubutu sai ka ɗauka babu inda ya ƙware kamar wannan fannin in ka ɗauki littattafan aƙida na usaimi za ka yi mamaki in ka ɗauki littattafan hadisi nasa za ka yi mamaki in ka ɗauki littattafansa na usulul fiqh za ka yi mamaki in ka ɗauki na larabci duka mutum ne ɗan baiwa eh ɗan baiwa Allah ya masa rama har yanzu a larabci yake amma fil lughati yace amma a cikin larabci har yanzu wannan kuma faradat ɗaya ɗaukun kalmomin larabci zai ɗauka kuma ya maka bayani akan su fa naqulu sai mu ce al a'malu a cikin hadisi mun karanta innamal a'malu ko yace to menene al'amalu yace jam'u amalin jam'i ne na al'amalu al'amalu aiki guda ɗaya ko al'amalu jam'i kenan ko ayyuka ayyuka kaga da annabi yace innamal a'malu kadai ayyuka ina fata an fahimta ma'ana ba aiki ɗaya ba kowanne aiki ya shiga ciki kenan yawwa to shine zai ga maka fa'ida na sai ce wa yash ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح wannan abin da ya faɗa na ayyuka ya shafi ayyukan zuciya ya shafi ayyukan harshe da mutum zai furci da shi ya kuma shafi ayyukan mai gabbai duk ya shiga ciki kowanne aiki Allah subhanahu wata'ala kan kalli niyyar da mutum ya yi shi ina fata an gane malace fatash malu hadhihi aljumla al'amalu bi anwa'iha shi sa wannan jumla ta kunshi ta tattaro dukkanin wasu ayyuka da nau'o'in su gaba daya sun shiga ciki kimala yace fal a'malu alqalbiyya su ayyukan zuciya in kana so ka fahimci menene ayyukan zuciya misalan su yace ma fil qalbi min al'amal shine abinda mutum yake yi a cikin zuciyarsa na ayyuka kasan zuciya ma tana aiki kamar me sai ta ka tawakkul kamar tawakkali me tawakkali ratayar zuciya ga Allah madaukakin sarki ko annabi ce lo annakum tatawakkalun Allah haqqa tawakkulihi ko la razaqatum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan annabi ce inda ce kuna dogaro ga Allah kuna rataye zuciyarku ga Allah madaukakin sarki ka cire kowa a ranka ka yadda babu wanda ya isa maka sai Allah kuma in ka fita kane ma zai maka ka yadda da wannan a cikin zuciyarka Allah ce annabi ce to da Allah ya rinka azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye shi tsuntsu yana tashi ne daga shekarsa da safe babu komai a cikinsa kuma bai ajiye ba kuma babu wani waje da ya kai da ya kayyade cewa zai samu abinci a ciki tashi kawai ya dogara daga Allah zai fita ya nema bai zauna ba dan tawakkali bai nuna kuma mutum ya zauna ya ce na dogara ga Allah a'a tashi zai ya je yi mai ya nema zai fita daga shekarsa cikinsa babu komai amma wataruhu zai dawo da yamma bitanan ya ci ya koshi ya gyatse to wannan shine tawakkali to duk mutumin da zai tawakkali zaka yi tawakkali ne dan wa dan Allah madaukakin sarki e ba a dogaro ga wannan Allah ga Allah madaukakin sarki shi kadai ake dogaro ashe kaga dogaro shi ma aiki ne amma na me na zuciya ko yawwa mala yace wal ina wal inaba wal inabati ilayhi da kuma koma al inaba shine ar-ruju Allah ya ce wa anibu ila rabbikum aslimu lahu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa ga Allah madaukakin sarki idan mutum ya laifi ya abin da ba daidai ba wani lokaci sai zuciyarsa ta karye ya ga bai kyauta ba to karyewar zuciyar ne ga lalle ya kamata ya koma wa Allah madaukakin sarki ya nemi gafara wannan shine ina ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi to wannan shi ma aiki ne na zuciya wanda ba a yin sa ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki wal khashyati minhu da kuma tsoro ga zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ma ashbaha zalika da abin da ke kama da waɗannan tsoron Allah madaukakin sarki shi ma abu ne a cikin zuciya wanda Allah madaukakin sarki ce fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su wa za ku ji tsoro ni Allah madaukakin sarki in ji Allah subhanahu wataala to da irin tsoron da ba a yi kowa sai Allah ka yi wa wani Allah to wannan ka saba Allah madaukakin sarki ba bal wannan shirka ce babbar shirka tsoron da ba wanda ake wa shi sai Allah kai wa wani Allah wannan ka shiga cikin wani wadi misali waye sai kwaci arziki daga gare ka waye sai hana ka haihuwa ba Allah bane to sai wani sai ka rinka jin tsoro ko shakka wani idan ka saba masa ko kai masa abin da ba daidai ba zai iya talauta kai hana ka arziki gaba daya wannan tsoron irin wannan tsoron shirka ce ba wanda ya isa ya talauta ka sai Allah madaukakin sarki an gane ka ringa tsoro idan ka saba wani idan ka daina bin sa kamar yadda wasu suke wa shehunansa idan ka daina bin shehuwa ne ka daina haihuwa matarka ta daina haihuwa to idan mutum ya yadda kuma ya ji a ransa cewa haka ne to wannan shirka ce babba ga Allah subhanahu wataala dan babu wanda ya sai baka haihuwa ko ya hana ka sewa sai Allah madaukakin sarki to kun ga duk wannan aikin zuciya ne da ake so ka yi su dan Allah madaukakin sarki shi shi kadai mala yace wannan mala ya ba mu misalan aikin zuciya kenan ko wa ma ashbaha zalika da abin da ke kama da haka wal a'malun nuqiyya amma zance na furci da baki kuwa mala yace ma yantiqu bihi lisan shine duk abin da harshe yake furtawa mala yace ma aksaru aqwalil lisan me ya kai zancen harshe ma yawa ne a cikin ayyukan gabbai a cikin aikin da gabbai yake yi da Allah akwai wanda ya kai harshe motsawa da yin magana da kafarka da hannunka da kaza ɗinka me yake harshe yawan magana ta babu eh harshe in ka buɗe shi a rana a awa ɗaya kawai in zaka yi magana harafai nawa zaka irga kalmomi nawa zaka irga jumloli zaka irga da yawa cikin awa ɗaya kawai amma lokaci hannunka ma sai zauna baya wani aiki kawai a zaune kafa kama ka ba haka bane cikin kama sai zauna baka sa masa komai amma ba kifa wannan sai a hankali malai cewa ma aksaru aqwalil lisan wala alamu shay'an min al-jawahiri akthara amalan min al-lisan mal yace ban san wani ba a cikin gaban mutum ba da yafi yawan aiki sama da harshe Allahumma illa ay an takuna al-ayn aw al-udhn mal yace sai dai idan kunne ko ido eh kunne ko ido tunda shi kunne kawai sai dai ta sai dai ta dura masa ai ta zuba masa magana kawai kaga yanzu misali baki zai iya yin shiru yanzu kaga duk kun yi shuru kuna saurari na ko magana ta tana shiga cikin ina kullum aiki yake ko ba aiki yake ba aiki yake ido gashi nan idan idanun ka bude kuna kallo na ba haka bane to sai dai ko ido ko kunne wannan za su dan fi a abin nan aiki za su fara shi aiki wala amali jawarihiyya malai ce da ayyuka na gabbai amalul yadaini kamar aikin da hannu guda biyu zai yi والرجلين da aikin da aikin da kafafuwa guda biyu za su yi wa ma ashbaha zalika da abin da ke kama da haka duk waɗannan ayyukan gaba ɗayan su bala yace ana yin su ne dan Allah shi shi kadai subhanahu wata'ala al a'malu bin niyyati malam ya ƙara durowa a nan wajen yace al a'malu bin niyyati an niyyatu jam'u niyyatu in ka ce al niyyatu jam'i ne na me na niyya anniyatu niyya niyya da yawa kenan da niyya da niyya da niyya in suka haɗu sun zamto me anniyatu ko amma guda ɗaya sai ka ce me anniyatu wani ɗaya kenan bala ce wahiyar alqasdu anniyatu kawai ita ce alqasdu na fatar abu idan ka nufi abu a cikin zuciyarka to na waita hukun ka niyace shi wa shar'an wannan a larabci kenan islahan kenan amma shar'an a ma'ana ta yare ta malaman addini idan suka ce anniyatu abinda suke nufi da shi shine al'azmu ala fi'l al-ibadati ala fi'l al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala shine mutum yayi azama wajen aikata aikin ibada dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki shine niyya wato ɗan uwa niyya da kuke gani tana da maratib eh niyya tana da maratib kafin niyya ta zama niyya a aikata aikin ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa na tafsiri mai suna tafsir al-qayyim yake cewa sai niyya ta shige matakai biyar sannan aiki yake fitowa na farko akwai alhadis alhadis shine abin kawai darsa a zuciyarka ya wuce an gane ka san wani lokaci kawai zaka abu zai darsa a zuciya kuma kawai sai sai ya kauce ba tare da ya zauna a zuciyar taka ba na biyu sai khabir shine abin bayan ya darsu bai wuce ba sai sai tsaya yake dan maka yawo an gane amma bai wani tabbata ba kawai dan yawo yake yi to daga nan sai zama hadisu nafs sai zuciya ta dan fara tattauna shi ta fara tunanin yin sa ko rashin yin sa an gane yin sa ko rashin yin sa daga nan kuma sai alhamu sai alhamu kun san menene alhamu shine abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai man hamma bi hasanatin wanda ya niyyar yin aiki mai kyau falam ya amalha bai aikata ta ba za a rubuta masa lada cikakke an gane amma wanda ya niyya yin aiki mummuna bai aikata ta ba za a rubuta masa alhammu kenan aikin mutum ya niyyace shi zai aikata amma niyyar bata zanto azamu ba al'azamu ita ce ta ƙarshe ita al'azamu matsalar kenan ita idan kai azamu ko ka aikata ko baka aikata ba za a baka lada ko ka aikata ko baka aikata ba sai an baka alhaki an gane bari ba ku misalin azamu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi suka haɗu guda biyu da kayan fada da kayan yaƙi ta kubba suna kokari kowa yana so ya kashe kowa sai annabi ya ce da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ta shiga sai sabai suka ce ya rasulullah hadha al qatil fa ma balul maqtul wannan da mun san shi yake san kai mun san ya cancanta ya shiga wuta amma shi wancan wanda aka kashe ba shi ne almazlum ba ba shi aka zalunta ba me ruwansa kuma ya rasulullah sai annabi ya ce fa innahu harisun ala qatl sahibihi shi ma kwadayi yake wajen ya kashe dan uwansa yanzu shi wanda yake san kan aka ce zai shiga wuta wanda aka kashe shi ma aka ce zai shiga wuta ɗan uwa yayi kisa me yasa zai shiga wuta al'azam zuciyarsa abin nan zuciyarsa niyyarsa ta tashi daga hammu ta koma azamu aiki ne kake so ka yi shi Allah kyauta aiki ne mutum yake so yi shi na sabo mutum yana so ya saba wa Allah madaukakin sarki yana so ya yi zina masalan Allah kiyaye to haka duk wata hanya da zai ya kai zuwa ga zina ya yi ta ya yi ta ya samu macen ya yi komai ya yi komai sai da ya je zai yi sai wani mani ya zo ya hana shi mani shi ne kamar sai ya fahimci wani yana kallonsa wani zai kama shi an fahimta sai ya fasa sai ya ce to shi kenan astaghfirullah na tuba na fasa an gane wallahi wannan astaghfirullah sa ba ta karba sai Allah rubuta masa alaki kamar ya zina za a bashi da shi da wanda ya zina dai su wajen ɗauka alaki ba wajen hukunci ba haka za a rubuta masa ƴan uwan fahimta shi sa ita niyya kafin ta zama niyya sai ta taka wannan maratib daga hadis ta zama khatir حديث النفس همه سنسي الأزم ما لا يتوفي إذا أكدت مكا النية أبنى كنفي لشيشيني كوي القصد على ربتي أيارينا ما لمن شريعة كمشيني متين يي أزما وزن أيكة أيكين إبادة دن من كسنسي بألا مدوكتين سركي to babban abin muhimmanci sai malai cewa mahalluha alqalb gurbin da ake niyya shine zuciya an gane mai malai yake so ya ce maka anan wajen ba da baki ake ake niyya duk mutumin da ka je niyya da baki to yayi kuskure idan zaka iya sai ka gyara masa ta hanyar da ya kamata ka jira cewa na waitu fi'ila kaza wa kaza zai salla na waitu salatul isha iktida'an bil imami hararun Allahu akbar kuskure ne yayi kuskure ba a furta niyya da baki a zuciya ake yin niyya ya zuciya ake niyya shi sa akwai wani littafi da wani mutum ya samu kawai ya tattara shi saboda fitina ya sa masa wai jami'ul niyyat wai tattara da niyyoyi duk wata niyya ya gaya maka in za ka yi sallah ga niyya in ta nafila ce ga niyya in azumi ga niyya komai sai da ya kawo maka niyya kowa ya sa shi Allah bai sa shi ba annabi bai sa shi ba ya zo ya tattara saboda ka kuskure ne wannan littafin in ka in ka taba cin karo da shi sai ka ajiye shi ba shi da alaka da addini wannan littafin malai ce fahiya amalun qalbi ita niyya aiki ne na zuciya wala ta'alluqa lil jawarih biha babu alakar a babu babu alakar gabbai da shi aiki da ita niyya kai afwan me yake nufi da gabbai anan wajen shine harshe malai ce inna ma likulli imri'in ma nawa ai likulli insanin manawa ai kowanne mutum yana da yana samun manawa abin da ya niyyata ne ai manawa abin da ya niyyace shi wa huna mas'alatun mala yace to anan ma akwai ta mas'ala hal hatani aljumlatani bi ma'na wahidin aw mukhtalifani aw mukhtalifatani shin waɗannan jumloli guda biyu da innamal a'malu bin niyyati da innamal likulli imri'in manawa shin jimloli ne da suke da ma'ana guda ɗaya abu ɗaya suke nufi ko kuma suna da bambanci kafin malam ya ba mu amsali bari na tambaye ku ɗaya suke ko akwai bambanci innamal amalu bin niyati wa innama li kulli imri'in ma nawa kowanne mutum kadai mutum yana kadai mutum aikin da yake tabbata Allah ya karba shine aikin da aka yi shi da niyya kuma kadai mutum yana samun abin da ya niyyata ne shin akwai bambanci ko da abu ɗaya ne Na'am? Za su ba da ma'ana ɗaya? To shi kenan bari mu ji magana ka haka take ko akwai gyara. Mala ya ce, Aljawabu amsa, yajibu yana wajaba an na'alama annal asla fil kalami ta'asisu duna taukidi. Ya ce yana wajaba mu sani ƙa'ida a zance yadda larabawa suke duk zancen da za ka yi shi shine in dai zance ne guda biyu to ya kasance ta'asisi na farkon ba shine na biyun ba shine ta'asisi na farkon daban na biyu daban duna taukidi ba karfafa ba na farko nake karfafa na biyu yanzu misali ku koma cikin jumla idan ka ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa da ba ɗaya ne to sai ka ce taukidi ne jumla ta farko tana karfafa me jumla ta biyu ko idan kuma ka ce ta'asisi ne ma'ana jimla ta farko ba ita ce jimla ta farko ba kowace ma'anar ta daban an gane yan uwa to a larabci ka'ida duk inda kaga an yi magana sai kake fahimta kamar akwai kamanceceniya to abin da ake so ka dauke shi ka dauke shi a matsayin ta'asisan la ta'kidan ta daya ba ita ce ta biyu ba ba ta daya ce ta zo don ta karfafa ta biyu ba Allah madaukakin sarki ce aula laka fa aula summa aula laka fa aula an gane to wannan ka je ka karanta tafsirai ka ji an fahimta to daga aidan larabci kenan illa idza ja'at qarinatun tadullu ala zalik sai wata qarina ta zo take nuna cewa na farkon karfafa na biyu yake sannan sai dauke ta amma a ka'ida asali shi sa ce asali ta asisan ne la taukidan to kun ga idan kuka kalli magana mallam abin da yake so ya ce muku shine jumla ta farko ita ce ta biyu kenan ba ita bace daban-daban suke ko yawwa shi ne abin da yake so ya faɗa. Mala ya ce, wa ma'anar ta'asis, abin da ake nufi da ta'asisi shi ne an saniya laha ma'ana mustaqil. Ta biyun tana da ma'anarta mai cin gashin kanta, ba irin irin ta farko ba. Wa ma'anar taukid, abin da kuma ake nufi da taukidi shi ne an saniya bi ma'ana al'ula. Ta biyun da ita ce ta mai ta farkon. وللعلماء رحمه الله في هذه المسألة رأيان قال ce malamai Allah ya musu rahama suna da ra'ayi guda biyu a cikin wannan mas'alar ga ra'ayoyin kama haka awwaluhuma ra'ayi na farko annal jumlataini waɗannan jumloli guda biyu innamal amalu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa bi ma'ana wahidin suka ce duk ma'ana da take nufi kamar yadda malam ya faɗa su ra'ayin malamai na farko kenan فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة أمن تسأل ثبت أغرش ياتي إنما الأعمال بالنيات وأكد ذلك بقوله وإنما لكم إما نوى النبي ياتي كون متن كأي كون متن وكما كأي الأعمال بالنيات أيكي أنا kallon niyyar mutum ne wajen karɓar aikin ko rashin karɓarsa sai annabi ya zo ya ƙara ƙarfafa wannan jumla sai ya ce kuma wa inna ma li kulli imanawa ƙarfafa ta farko suke in ji ra'ayin zuwa malamai na farko malai ce wa ra'ayu sani amma ra'ayi na biyu suka ce anna saniyata ita jumla ta biyun ghairul ula ba ita ce ta farko ba fal kalamu min babi ta'asisi zancen zamu dauke shi ne a babin na a babin ta'asisi samar da wata ma'ana ta musamman ta daban ba irin ta farko ba la min babi taukidi ba babin karfafawa ba a ce kalma ko kuma jumla ta farko ita ce jumla ta biyu yace wannan shine ra'ayin malamai na biyu wal qa'idatu yanzu malam zai yi tarjihi kenan me tarjihi zai rinjayar da abin da yafi karfi wal qa'idatu qa'ida annahu damiru sha'ani kenan yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake idza dara al'amru baina kauni al-kalami ta'sisan idan zance ya kai ya komo tsakanin kasancewar zance ta'sisi ne au taukidan ko kuma zance karfafawa ne fa inna na mala yace to mu abinda zamu yi naj'aluhu ta'sisan zamu sanya shi ta'sisi ne ba me ba ba taukidi ba yawwa wa an naj'ala thani nabiyin kuma sai mu sanya shi me ghayrul awwal ba shine na farkon ba kaga da aka ce innamal a'malu binniyat ma'anar ta daban wa inna mali kulli mar'in ma nawa ita ma ma'anar ta daban yawwa li annaka saboda kai lauja lauja al-tasani inda a ce ka ka sanya wannan jumla ta biyu huwa al-awwal ta kasance ita ce ta farko sara fi zalika tikrara to ayakan sai kasance kuma memeci ne ka faɗa ka memeta to me amfanin haka an gane ka faɗa ba yawwa ba balaga akramaka Allah ba balaga ka faɗa ba kuma ka ƙara memetawa ba balaga a cikin zance kenan falata ya hataju ila an na'rifa sababa wanda muna buƙata mu san me sababin da ya saka memeta me dalili ba mu sani ba malai wa sawabu abin da yake daidai anna thaniyata jumla ta biyu ghairul ula ba ita ce ta farko ba kowace daban-daban kun ga malam ya rijiya da me zance na cewa ta'sisi za a yi ba me ba ba taukidi ba yawwa bi itibari sai ce al'ula haka ne fal ula ita jumla ta farko innamal a'malu binniyati me take nufi sai mala ce bi itibaril manwi wa huwa al'amalu zaka dauke ta ne tana magana ne akan almanwi abinda aka yi niyya abinda aka yi niyya wa huwa al'amalu shine aikin innamal a'malu tana bayani ne akan aikin kadai aikin da Allah yake kallo ya bada lada akan sa shine me shine niyya shine aikin da aka yi shi da niyya saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana bayani ne akan almanwi abinda aka niyaci me mutum ya niyaci ya niyaci a cikin zuciyarsa shine aikin wasaniya ita ko jumla ta biyu abinda take nufi bi itibaril manwi lahu tana bayani ne game da abinda aka niyata dan shi wancan abinda aka niyata wannan kuma niyyar da niyyar da kai dan wa kai ta akwai bambanci ko babu akwai bambanci sai malai ce huwal wa huwal ma'mulu lahu shine wanda aka yi aikin domin sa shine wa Allah madaukakin sarki na farko tana bayani game da shi aikin na biyu tana bayani game da wanda kai aikin domin sa akwai bambanci ko babu akwai bambanci sai malai ce hal anta amilta lillahi shin ka yi aiki ne don Allah, au amilta duniya ko kuma ka yi aiki ne don duniya, shi ne jimla ta biyu take nufi. Wa ya dullu li haza ma fara'ahu alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam fi qawlihi kuma zai nuna mana hakan abinda muka tabbatar abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya resanta a faɗinsa a gaba da ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirarsa yana nan zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah wa ala hadha to akan wannan abin da muka tabbatar ne ya baqi al kalamu la tikraran fihi zance zai wanzu a matsayin zance wanda yake mai zaman kansa ba mai meci ba ƴan uwa wannan ya fito ko yawwa wal maqsudu malai ce babban dai abin da ake nufi min hadhihi niyya game da ita niyya tamyizul adati min al ibadat shine ka iya tantance ka iya bambance al'ada da kuma ibada al'ada daban ibada daban an gane ai al'ada shine in zauna ban ci abinci ba daga hudowar rana har alfijir ya faɗi amma al'ada ce kawai wani aiki ne ya ɗauke min hankali ɗan uwan fahimci wannan aiki nake ya ɗauke min hankali ko kuma ban samu ba wannan al'ada ce kawai da kuma na cin abinci daga ɓullowar alfajir zuwa faɗuwar rana amma na yi niyyar neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da azumi an gane bambancin yan uwa yanzu idan da kowa ya shiru kuma suna waje ɗaya duk za a gan su wannan da wannan daga ɓullowar alfajir zuwa faɗuwar rana babu wanda ya ci abinci daga cikinsu amma wannan ibada yake wannan kuma al'ada yake ‘yan uwan fahimta? To shi ne abin da malai ke so ya mana, bambance ibada da al'ada. Wa tamyizul ibadati ba'abuha an ba'abi, ko min ba'abi, haka nan kuma da bambance ita kanta ibadar sashinta da sashi. Wannan kuma yake nufi shi ne sallar azahar da sallar la'asar, sallar nafila da sallar farilla. Sallar nafila ba ibada ba ce, ibada ce, sallar farilla mai ce ce, ibada ce, zan yi sallar nafila guda biyu raka'a biyu kawai, zan yi sallar farilla raka'a biyu kawai, me zai bambance cewa wannan sallar nafila nake wannan sallar farilla nake niyya niyya ce yanzu wani ya je wani uzurin ya tare shi sai zai same ku a masallaci kuna sallar azhar ko la'asar shi ko bai yi azhar ba kawai sai zai ce Allahu akbar da niyyar sallar azhar yake yi sallar ku da ta same bambanci amma raka nawa kuka gaba daya ko kuma karkashin me limami daya amma shi yana azhar ku kuna me kuma taku ta karɓin Allah da shi mata za karɓin Allah yadda. An fahimta yan uwa? Shi ne tamyizul ibadati ba'dha min ba'di. Tantance ibadu, bambance ibadu sashin su da sashi, da kuma bambance a al'ada da ibada, wannan da niyya ta shiga ciki. Yan uwa kamar yadda na faɗa a lokacin da muke muqaddima, wannan a wajen malaman fiqh kenan. Idan malaman fiqh suka ce maka anniyatu, suna nufin wannan abin da muka ambata. ka bambance tsakanin al'ada da ibada, ka bambance tsakanin ibada da ibada ‘yar uwarta. Amma idan malaman tauhidi da malaman hadisi suka ce al'anniyatu mai suke nufi, in za ku iya tunawa. Na faɗa, shi ne al'ikhlas, yi don Allah, yi don Allah, shi ne mutum duk aikin da zai yi, ya yi shi don Allah maɗaukakin sarki, za a ce, niyyar wani ɓatacciya ce, ko ba a faɗa, a ce wani niyyarsa ba ta da kyau. Irin wani niyyar da muka faɗa ta fi kiwa ake nufi? Ku kalla da kyau, wani zai aiki a ce wani niyyarsa ba mai kyau ba ce, ana faɗa ko ba a faɗa. To, idan aka ce wani niyyarsa ba mai kyau ba ce, irin wannan tafi kiwa ake nufi ko ta malaman tauhidi. Ta malaman tauhidi ma'ana abin da ake nufi ba don Allah yake yi ba. Ba don Allah yake yi ba. Galibi kalmar niyya tana zuwa a cikin Alƙur'ani ko da irada ko da alibtiga duk tana da kaji an ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana tana zuwa da wannan ko ta zo da ko ta zo da man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha duk abinda suke nufi niyya shine duk aikin da zaka yi ka karkade zuciyarka ka yi shi dan Allah madaukakin sarki ba dan mutane ba kaga kishiyar yin aiki dan Allah shine me arriya'u kenan idan kai aiki don Allah ka yi ikhlasi idan kai aiki don mutane ka yi ne ka yi riya ka yi riya ita koriya duk aikin da ya shiga cikinta komai yawansa Allah maɗaukakin sarki lalata shi yake ruguza shi yake saboda ƙaramar shirka ce bambancin ƙaramar shirka da babbar shirka ita babbar shirka duk aikin naka take jijjigo shi daga tushensa duka ta lalata shi ma'ana daga lokacin da mutum ya babbar shirka daga lokacin da ya balaga ya fara aikin addinin musulunci zuwa lokacin da ya shirka duk aikin da ya wannan tsakanin ya rugudu ya lalace Allah kiyaye shi sa Allah madaukakin sarki ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amluka ya kuwa wannan magana fa da annabi Muhammad ake sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala qad uhiya ilayka tabbas haqiqa mun yi maka wahayi wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi kuma zuwa ga annabawan da suke kafinka me muka ce musu la'in ashirakta, ya Rasulallah inda a ce za ka yi shirka, Allah maɗaukin sarki ya san annabinsa ba zai shirka ba, amma abin da baushe ke cewa ne a tauna tsakuwa don ayata shiga taitayinta. To sai a ce la'in ashirakta, idan kai shirka ya Rasulallah ya haɓa tsanna amaluka duk aikin da ka taɓa yi ya rubuta ya lalace. kuma haka Allah madaukakin sarki ya je- ya jero annabawa tilka hujjatuna cikin suratul an'am ya jero annabawa guda goma sha biyar da ya gama sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya amaluna da a ce za su shirka duk waɗannan annabawan duk girman su sa annabi Ibrahim ne fa ka ciki sa annabi Musa sa annabi Isa duk suna ciki amma Allah ya tattara sai ya ce da a ce za su shirka la habita anhum ma kanu duk abin da suke da ya lalace to ita babbar shirka kenan ita kuma karamar shirka riya iya aikin da kai riya a cikinta dukkanin sa ta shishi kuma ta lalata eh ita ba ta lalata maka sauran aikin da wannan riya bata shiga ciki ba yanzu ka kaddara sallah ce ka zo zaka yi mutum zai sallah kawai sai ga wasu na kallon sa sai ga bari ya gyara sallarsa eh ya gyara ya gyara tsayuwarsa ya feke muryarsa ya karo kira'a yayi ne dan su ce ai eh, ustaz ne eh, ustaz akwai akwai kira'a ta an fahimta to wannan sallar tasa idan ya gama da ita da babu ɗaya ne ba ruwan Allah da wannan shirka da wannan aikin nasa shi sa Allah madaukakin sarki a cikin hadisi kudusi ce ana aghna shuraka an shirk ni na wadata game da kananan abu ababen tarayya da ake hada da su Allah ya ce wanda ya aiki ashraka fihi ma'iya ghairi ya tare ta wani na da da ni a cikin aikin yana so ni in gani in bashi lada kuma wani na ya gani ya ce ya burge Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu sai in kyale shi da shi da wanda ya aikin da musa idan yana da abin da zai bashi lada ya je ya bashi ɗan uwan fahimta to duk lokacin da ka ji malaman tauhidi sun ce anniyatu hassin niyat niyataka gyara niyyarka to suna nufin irin wannan niyyar da muke bayani ta ikhlasi ba waccan niyya ta mai ba ta fiqhu ɗan uwan fahimci wannan ko yawwa ina muke na wajen ya ɗan gudu na yawa wata miyuzul adati min al ibadati misaluhu ko hanya ba nan zamu dakata ba saboda lokaci ya riga yayi ayi hakuri mu dakata nan insha Allah ta'ala a lokacin na gaba sai mu tashi wa tamyizul adati min al ibadat malan zai baka misalai ne insha Allah ta'ala Allah ba akwai sarki ya samu dace amin dan ba aran abu rubuci ne ne shaida dan ba aran fesa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah